الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin kitabu tauhid a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin baban da yake sanar da mu faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wala in azaqnahu minna rahmatan min ba'di darra'a massatu la yaqulanna hadhali wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan babe na gaba na'am
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم na'am babu qaulin lahi ta'ala wannan babe zai sanar da mu fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace falamma atahuma salihan yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa wato miji da mata yaro wanda yake nagari ja'alalahu shuraka'a wato sai suka sanya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya fi ma atahuma cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na karuwa wannan ayar malaman tafsiri sun yi ta sabani akan game da wa ake nufin wannan ayar waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan falon ma'atahuma salihan ja'alalahu shuraka a fi ma'atahuma wato ta sauka ne kan abin da ya shafi annaba adam alaihi salatu wassalamu da iyalinsa na na hawa'u wato kamar yadda farkon kisa ta ce huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Ubangiji ta'ala ce falamma atahuma salihan yayin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su ɗa nagari kamar yadda suka roƙa ja'alalahu shuraka a fi ma atahuma maimakin su zamanto masu godiya ga Allah sai suka sanya wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala abokanan tarayya game da abin da Allah ta'ala ya ba su na wannan karuwa ta ɗana gari, fata'alallahu amma yushrikuna. To, amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri almuhaƙiƙuna suna ganin cewa wannan ko kaɗan ba ga annabi Adam alaihi salatu wasalam ba ake yi. Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani dangane da abin da ya shafi ɗaiɗaiku. na bayansa waɗanda suke butulu waɗanda wato Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ba su ƙaruwa maimakon su mai da godiyar wannan ƙaruwa zuwa ga Allah ta'ala da ya ba su sai su sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala abokin tarayya cikin wannan abin da ya ba su na ƙaruwa kuma babban dalilin da ya za mu fahimci haka shine fadar Allah ta'ala da yace fata'ala Allahu amma yushrikuna bai ce ba fata'ala Allahu amma yushrikani ba inda a ce annabi Adam da matarsa na Hawwa ake nufi da zai ce fata'ala Allahu amma yushrikani zai zo da su tasniya wanda kuma irin wannan akwai su a cikin alkur'ani ana magana ya zama to an iltifatun iltifatun anil ghaiba kamar yanda yake sananne a ilimin balaga ban gane da kyau wannan ayar gashi ta bude da annabi adam alaihi salatu wassalam amma kuma bata rufe ba da ambata annabi adam kamar yanda idan muka dauki aya ta cikin suratu yunus huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki ko wajaraina sai ya ce me bihim ya ce babbikum wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'ataha rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin falamma anjahum إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أتوانا ابن كثير Allah ta'ala ji kansa da rahama a cikin tafsir ɗinsa wato yana ɗaya daga cikin malaman da suka fanna da wannan kisar ta cewa annabi Adam ake nufi mun gane ya kawo irin waɗannan ayoyin waɗanda ake buɗewa da ambatan waɗansu amma kuma a rufe da ambatan waɗansu mun gane da kyau yawwala wannan shine kuma wato zance mafi inganci hadisan da malam zai koro su anan hadisai ne waɗanda ba su sha ba kowanne hadisi ne wanda malamai suna da ta cewa a kan shi shi yasa a tsarkake annabi adam alaihi salatu wassalamu ga cewa ya dakata shaidan wajen sanya wa ɗanshi sunan da bai dace ba ya fi sama da abi a ce annaba adam alaihi salatu wasalam ya daga shi ta shaidan wajen ya sanya wa ɗanshi sunan da bai dace ba ƙwala ibn hazmin ibn hazmin zahiri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda yana daga cikin malaman ƙarni na biyar ya ce ittafaku ala taharimi kulli ismin mu'abbadin da ghairillahi malamai na musulunci sun haɗu wanda da ya ce ittafaku yana nufin al'ulama'u malamai sun haɗu akan haramcin dukkan suna wanda yake na bautawa ne ga wani Allah haramu ne misali ka ce abdu umar bawon umar mun gane abdu umar kaga wannan mu'abbad ne abin bautawa ne ga wani Allah ka ce bawa na umar wa abdul ka'aba ka ce abdul ka'aba bawan ka'aba wannan haramu ne bawan Allah musulmi idan Allah ta'ala ba shi karuwa ya dasa wa ɗanshi abdul ka'aba ko abdul masjid ko abdul umar ko abdul kaza wannan malamai na musulunci sun haɗu akan haramcin haka ya ce wa ma a shi zalika da abin da ya kama da wannan irin ka ce ka dasa mutum abdul dinar ko ka dasa mai abdul baɗan gane da kyau to amma aka yi abdulbadan aka yi dariya wani aka ko akwai masu dihin wannan bai dace ba sai a canza wani suna ko a ce abdulbadan irin yadda yake cikin hadisi ya fi da a ce abdulbadan din saboda abdulbaɗan bawan ciki wannan zargi ne zargi ne da manzala ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul qatifati ta isa abdul khamisa in uwdiya radiya wa in lam yuda lam yarda wannan ma'aiki alaihi salatu wa salamu yana zargi ne ga dukkan mutumin da ya zamanto fagamniyar shi da faɗi tashin shi duka akan dukiya ne yake yin ta wannan yana zargi ne ba wai da yana nuni akan ya dace ba shi yasa duk irin waɗannan sunaye bai dace ba mutum ya yi wa abokinsa ko kuma ya yi wa kansa ya ce abdul dirhami ko abdul dinar ko abdul baɗani ko abdul kaza ko abdul kaza hasha abdul muttalib amma banda Abdul Muttalib hasha ma'ana ada da hasha da ada da khala wannan guda uku ko suna daga cikin haruffan da waɗansu lokacin idan suka rikice suna koma huruful jarri waɗansu lokutan kuma suna zamantowa a fa'al a ɓangaren nahau mun gane da kyau to hasha abdulmuttalib ibn hasan al-zahiri ya ce amma banda abdulmuttalib wanda abdulmuttalib kaka ne na wane na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu laifi abdulmuttalib sunansa shaiba an gane da kyau sunan shi shaiba an dasa mai abdulmuttalib saboda lokacin da al-muttalib ya zo da shi makka to da aka tsinkayi al-muttalib da yaro a gaban shi daga nesa sai ake cewa abdul al-muttalib ya samo bawa shikenan sai ake ce mai abdul muttalib bawa na muttalib kun gane irin bawa da zaka tafi ka siyo daga kasuwa to sai ake ce mai abdul muttalib sai ya zamanto ya shahara da wannan suna saboda shaiba din da aka san shi da yake sunan shi ne to wannan ba za ka ce ba wannan haramu ne saboda shi ga makasudin da ya sa a tarihi ba wai an dasa mai abdulmuttali ba ne ana nufin saboda bawan shi ne wanda yake bauta mishi saboda shi bawa ne nashi a matsayin ka tafi kasuwa ka siyo bawa to sai zamanto shaiba ana ce mai abdulmuttali wanda abdulmuttali shi ne baban abdullahi abdullahi shi ne baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma'aiki alaihi salatu wasalamu a ranar hunayin da tarin tabe ya ce ana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib an gane da kyau ana ibn abdul muttalib so shine ce hasha abdul muttalib banda abdul muttalib wa an ibn abbas radiyallahu anhuma fil aya wato a amso daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma cikin tafsirin wannan ayar ta falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma wala abdullahi dan abbas yace lamma taghashaha adam yayin da annabi adam alaihi salatu wassalamu ya zai kewa iyalin sana na hawwa'u yaje ya kusance ta falamma taghashaha lokacin da ya zai ke mata ya kusance ta hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki ciki wanda yake maras nauyi famarrat bihi sai ta shuɗe da shi a hakana saboda ciki fi bidayati amrihi laisa saqilan baya da nauyi ga mace amma ana nan yawman fayawman yawman fayawman har ya zamanto ya karu yana ta karuwa har ya zamanto wata ran ya zama mai nauyi a gare ta falamma athqalat lokacin da nana hawau alaiha salam ta ɗauki nauyi ta yi nauyi da'awallaha rabbahuma sai suka shiga kuma roƙon Allah subhanahu wataala ubangijinsu la in ataitana salihan ya ubangiji lalle wallahi idan ka ba mu da wanda yake nagari mai da'a a gare ka musulmi bawa nagari mai da'a ga iyayensa mai tausayin iyayensa da nakunan na minash shakirina lalle ne za mu kasance daga cikin masu godiya a gare ka mun gane to lokacin da annabi adam alaihi salatu wasalam ya kusanci iyalinsa na na hawa'u da ta ɗauki ciki fata huma iblis sai iblis la'anatullahi alaihi sai ya zo musu faƙala sai ya ce wa annabi adam alaihi salatu wasalam da na na hawa'u ya ce da su inni sahibu kuma allazi akhraja kuma min aljannati ni ne dai wannan abokin naku wanda ya fitar da ku daga cikin aljanna ni ne wanda na kawo muku shawarar ku ci wannan bishiya saboda iblisu lokacin da annabi adam alaihi salatu wassalam yana zaune a cikin aljanna shi da iyalinsa na hawwa'u to shi iblis yana daga cikin abin da yasa iblisu ya fitar da annabi adam daga cikin aljanna shine yana da hasada saboda ya ga yanda annabi adam yake da kima da daraja a wajen Allah ta dalilin haka yasa mala'ikai ma suka mai sujada shi kuma da aka ce ya sujada sai ya ce ba zai yi ba ya yi girman kai ko wasajadu illa iblisa ba wastakbara wa kana min alkafirina to tun daga wani lokacin yake so ya ga cewa dai wannan ni'imar da annabi adam yake ciki ya ga shi ma ya mai sanadiyar rashinta ana nan ana nan ana nan ana nan sai ya ce musu hal adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla akwai bishiya a cikin aljanna da Allah ta'ala ce wa annabi Adam wala taqrabu hadhihi shajara kada ku kuskura ku kusanci wannan bishiya idan har kuka ci fatakuna min zalimin sai ku zamanto daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu iblis sai ya zo wajen annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce kuna so in gaya muku bishiyar da duk wanda ya ci ta yake dawwama a cikin aljanna ba shi ba huta ko yaya ake ciki ya samu laisefa sai ta zama a aljanna yana da kwai wato bi tsaka alwatsaniya ta aljanna mun gane da kyau iqama ake ce mata idan da muke cewa igama ta karu kenan ko igama ita ce iqama ta karra ta zama a ƙasa yake kuna so in sama muku igama wanda in kuka ci wannan bishiya din ko to da ku da a fitar da ku daga aljanna kun kare a aljanna za ku yi rayuwar ku to annabi adam yanda ya ga cewa abincin sahe kalar shi daban na rana kalar shi daban na dare kalar shi daban kuma abin da suke so ne suke ci wannan ni'imar da iblisu ya kama shawarar cewa in dai baka so ta gushi amma in dai baka ɗauki wannan lakanin ba ko to ko yaushe wannan ni'ima mu'arraba lizawal irin sai annabi adam ya ce to shikenan ba dama wace ce sai shi ya ce wannan bishiya da wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina shikenan kamar yadda suratul a'raf ta yi bayani iblis ya rantse musu da Allah ya ce wallahi haƙiƙa ni ina daga cikin masu tsantsanta nasiha a gare ku in dai har kuna so ku dawwama a aljanna ba tare da ana tada muku hankalin gobe za ku fita ba jibi za ku fita to ku ci wannan bishiya kuna ce an gama shikenan da suka fita shi sai ya zamanto fadallahu ma bi gurur falamma zaqa shajarata badat lahumu sawatuhuma sirisirin hauka cin turu ko mai ake cewa da ya zama to tun daga nan sun fara ganin cewa abu da suka yi su kyauta ba to shine anan iblis ya ce da su inni sahibukum allazi akhrajtuku akhrajakum min aljanna ni ne abokin ku wanda na fitar da ku daga aljanna ba wani bane ni ne na zo ne dayan biyu ne da tudi'ani dayan biyu ne in ma dai wallahi ku yi min biyayya cikin abin da zan sa ku yanzu aula aj'alanna lahu qarnai iyalin fayakhruju min badaniki fayashquhu ko kuma in sanya wa shi wannan ɗa da kuka samu ƙaru wannan da kuka samu in sanya mai ƙauhuna guda biyu wanda suke masu cutarwa lokacin da wannan yaron zai fito daga cikinki wannan ƙauhuna guda biyu sai su soke shi sai su tsaga shi sai ya zamanto ya fito ba rai ɗayan biyu ne ko ku amsa maganar da zan faɗa muku in kun yarda ɗanku zai fito lafiya amma in kun ce ba za ku bi ni ba to ni kuma wannan kahunan guda biyu irin almakashi ne zan saka su lokacin da zai fito daga cikinki wannan yaron za su zai yanka shi wannan wannan kaho guda biyu wannan almakashi zai yanka shi yana fitowa bare zai fito wala afa'alanna wala afa'alanna kuma bayan wannan lalle ne ke ma zan miji kaza zan miji kaza zan miji kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza dan ya ta musu ban tsoro ya khawwifuhuma yana ta tsoratar da su akan cewa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza yace yanzu to umarnin da nake so ku ku bi ni biyayyar da nake so ku mun shine sammiyahu abdul harith wannan yaro da yake cikin ki ku saka mai suna abdul harith bawan sheda saboda alharis suna ne daga cikin sunan iblis sai ya ce to ku dasa mai bawana idan kuka yi haka to ɗanku zai sauka lafiya zai fita lami lafiya amma in dai kuka ce ba za ku bi ba za ku ja ku to kamar mutumin da hannun shi ne yake cikin kaya ya ce fusgo da ƙarfi ai zai kakarce hannunsa dole sai da lahaula ce to in kuka ce za ku ja mu tafi gashi nan fa'aba ya an yi ɗi'afu annaba adam da na hawa suka ce ƙarya kake ka fitar da mu daga cikin aljanna ka yi ɗaya amma ai ba za ka yi na biyu ba kuma sai suka ƙi su yi mai biyayya suka ce ba sa bi sun ƙi suka yi tawatsina da shi da su faharaja maitan shi kenan yadda ya faɗa ɗin sai dan ya, ya fito macacce ya rasu lokacin da ta haife shi ma bare ta haife shi yana ya ce a ji a zauna lafiya duk da kuka samu karuwa halo haka zan muku ya ga aikin da na sa ku in za ku bi ni to shi kenan ɗanku zai samu lafiya amma in ba za ku bi ni ba ba za ku biyo ta hanyar da nake so ba to ko kuma kullum za ku dinga shiga cikin matsala kun fara ganin matsala kenan sun mahamalat sannan ta ɗauki ciki karo na biyu fa'atahuma sai ya sake zo musu ne bayan ciki ya girma faɗala mithla ƙaunihi sai ya faɗi kwata mukacin yadda ya faɗa musu a karo na farko ya ce wannan yaron naku in kuna so ya fita lafiya shine ku ji abin da zan gaya muku in kuma ba ka so ya fita lafiya shi kenan ba sai kun bi ni ba fa'aba ya an yi ɗi'ahu suka ce ba sa bin shi suka ce shi ɗin me fa kharaja maitan shi ma da ta ahe shi sai ta ahe shi babu rai biyu kenan ku sun mahamalat sannan kuma sai su ɗauki ciki karo na uku fa'atahuma fa zakara lahuma sai ya zo musu ya ba su dai zaɓin guda biyu ga bi da rai ga rashin bi da kuma mutuwa in suka bi shi ɗan zai fito da rai saboda ba zai saka almakashin shi ba wanda zai yanke wannan ɗa amma in ba su bi shi ba to almakashin shi yana nan zai sanya waɗannan ƙahunan guda biyu fa'adaraka huma hubbul walad sai san ɗa ya riske su sai zama to annaba adam yana so ya ga bayan shi ita ma na na hawa'u tana so ta ga bayanta saboda haka ne dama ko duk wani wanda ya aure yau aka yi aure fata kake a ce allah ta'ala ya baka karuwa gashi wannan ɗanka ne ko ɗiyarka ce wanda za ka dinga shigowa gida tana taryanka ba ba ba ba to an yi ɗaya biyu duka bare to in sai zama to na uku nan da ta samu kowanne daga cikinsu fata yake Allah ya ba shi ɗa shi kenan yana zauwa ma ya ce musu to gashi gashi wa suka ce babu matsala bai kake so suka ce ya ce fasamma yahu abdul haris shi kenan ya ce to ni dai halin zu da ina kan bukata abdul haris din nake so a saka mai suka ce shi kadai kake so ya ce in dai kuka mu haka nan kun wannan suka ce je ka za a saka mai abdul haris din shine fadhalika qawluhu ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wannan shine fadar Allah ta'ala da yace falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wato sai annaba adam da nana hawwa'u alaihi masallatu wassalam sai suka sanya wa ubangiji subhanahu wata'ala abokanan tarayya cikin abin da ya basu na karuwar da sai zamanto sun saka mai abdul harith wannan athar akhrajahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim shi ya fitar da shi da da sanadi wanda yake mai rauni a cikin littafinsa na tafsiri wato hadisi ne wanda wannan asar din bai tabbata ba shi yasa ibnu kasir yayi ta kokari akan nuna wa mutane wato karantar da mu abin da ya shafi kissa wanda take ingantacciya da kuma ma'ana mai kyau kan fahimtar waɗannan ayoyin saboda wani lokacin aya idan ka ɗauko ta za ka fahimce ta akwai buƙatar ka leƙa wancan tafsirin ka leƙa wancan tafsirin ka leƙa wancan tafsirin kuma bayan ka yi leƙe-leƙe daga ƙarshe sai ka yadda makamai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai abin da ya dace mun gane da kyau shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ji kansa da rahama ya kasance yana yi yake cewa rubama bala'atu fi tafsiri ayatin wahidatin akthara min mi'ati kutubi tafsir kitabi tafsir yace da yawa yace so da dama wallahi a tafsirin aya ɗaya nake leka sama da tafsiri 100 aya ɗaya ta in zan yi tafsirin ta nake karanta tafsiri 100 yace kuma bayan wannan bayan ya karanta na wancan na wancan na wancan na wancan ya har hada yanzu da karshe kuma baya cewa ya fita da natija kai zai sallah yake ya faɗi yana sujada Allahumma ya mu'allima Ibrahima allimni wa ya mufahima Sulaimana fahimni ya Allah ya wanda ya sanar da annabi Ibrahim mafita mai kyau Allah ka sanar da ni wato mafita mai kyau akan wannan ayar ya wanda ya fahimtar da annabi Sulaiman fahimta wanda take ingantacciya Allah ka fahimtar da ni fahimta ingantacciya akan wannan ayar sai ya zama to kuma in yazo yana sharhi za ga cewa wato al'athar wal ahadith wal ayat kama an kawo mishi su an zuba mishi a gaba a cikin haihuwa ya khudu man sha'a wa yatruku ma sha'a ya khudu ma sha'a wa yatruku ma sha'a mun gane da kyau Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato yana da kai abubuwa da dama wanda wannan yana daga cikin wato abin da yayi fice game da shi sannan kuma an ce ya tafsiri ya rubuta tafsiri irin na da yanda Ibn Jarir da sauransu suke da yace ai shi yanzu baya tunanin cewa akwai wani tafsiri da zai ai la hijrata ba'da al-fatih tafasir ɗin da aka yi sun isa ya ce amma dai kawai abin da yake bukata shine hunaka ayat fiha akhda fassaruha al-ulama bi khada'i akwai waɗansu ayoyi wanda la takadu tajidu tafsirin illa akhda fi so da dama za ka karanta sama da tafsiri goma na malaman sunna amma za ka cewa kuskure suka fassara wannan ayar ta to zai ɗauki irin waɗannan ayoyi din yayi tafsir ɗinsu a yadda ya fahimta akan aya ta alkur'ani da sunna ta ma'aiki to Allah ta'ala ya amshi ransa kafin ya gama wannan tafsiri din ina ga da ya gama shi ina ga ai da da sai a ci abinci da yawa a ciki ana za a samu karatu sosai ciki na'am وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون
إنسانا نعم أشفق ألا- أشفق.
أشفق نعم قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما shi kenan walahu bi sanadin sahihin an qatada a ya tabbata cikin wato tafsiri na ibnu abi hatim da sanadi wanda yake ingantacce zuwa ga qatada ibnu da'ama ibnu qatada as-sadusi wanda qatada shi tabi'i ne wato wannan ma dai hanya ce bata inganta ba saboda Sheikh Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab babban malami ne da musulunci ba shakka wajen abin da ya shafi iliminsa da kuma ƙoƙarinsa sai dai wannan ba shi yake nuni akan cewa ba kuma baya kuskure ba shi yake nuni akan cewa baya hukunci wanda yake ba daidai ba waɗannan asar dukkaninsu ya inganta su amma magabata waɗanda suke kafin shi wato sun yi magana a kansu ta fuskar rashin ingancinsu mun gane da kyau don haka kowane malami kullum yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu إلا النبي صلى الله عليه وسلم أتو كل يؤخذ من قولي ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كوا cikin bayan Allah za a iya amsar maganar shi wanda ta dace da ayar Allah da hadisi na ma'aiki za a ajiye mai maganar da ya zamanto ta ci karo da aya da kuma hadisi din ban da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ta'ala ce wa ma yanqiqu anil hawa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu mun gane da kyau to dan haka malaman da suke kafin shi sun yi magana kan waɗannan asar din duka gabaki ɗayan su akan cewa imma al-mawqudatu imma al-mutaraddiya imma an-nadiha wa ma ila dhalik wala qatada ibnu da'ama yace shuraka fi da'atihi wato sai suka sanya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya cikin yi wa Allah ta'ala biyayya ta hanyar bin shi wannan iblis da ya umarce su a kansu dasa wa wannan yaron nasu abdul haris wato wannan ita ce ashirku fi ba'a mun gane da kyau amma wa lam yakun fi ibadati wato ba su yi shirka ba cikin bauta wa shi wannan iblis din ba umarta su yayi akan su bauta mishi ba to irin waɗannan ta'awila cikin ba a karkacewa zuwa gare su sai lokacin da ya zamanto in hanya ɗin ta inganta sai a yi ta tawili amma saboda hanya ba tabbata ba ya zama ta waɗannan tawila cikin lahajata bina ilayhi ba ba ma buƙatar zuwa gare su ba ma ba ba buƙatar zuwa gare su walahu bi sanadin sahihin a sheikh muhammad ibn abdul wahhab yace ya tabbata cikin dai ah, wato tafsiri na ibn abi hatim da sanadi wanda yake ingantacce zuwa ga mujahid ibn jabar أبو الحجاج المخزومي مولاهم إمام في التفسير المكي الله تعالى جيغان صدرهما في قوله cikin fadar Allah ta'ala da yace la in ataitana salihan suka ce lalle wallahi ya ubangiji idan har ka ba mu da nagari da in ataita na salihan wannan salihan na'at ne na wato alman'ut wanda yake abin shafewa la in ataita na waladan salihan lalle idan ka ba mu da nagari la nakunan na minash shakirina bala ashfaqa Allah ya kuna insana wato sun ji tsoron lokacin da iblis ya zo ya ta musu ban tsoro to sun ji tsoron kada ya zamanto abin da za su haifa ya zamanto ma ba mutum bane saboda ya yi ta tsoratar da su ko umaira shi mage ko umaira shi kuliya ko umaira shi kaza ko umaira shi kaza da ƙarshe sai suka ce an ji za a saka mai sunan da yake bukata da mun gane da kyau na'am to amma dai wannan shi ma dai bai inganta ba na'am
في مسائل Mm.
الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله Mm.
الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذه الشركة في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة fihi masail a cikin wannan babe akwai matsaloli wanda ya kamata a mu fahimta Al- a- al'ula matsala ta farko ta harimu kullismin mu'abbadin lighairillahi haramcin dukkan sunan da yake na ibada ne ga wani Allah dukkan sunan da ya zamanto mu'abbad abin bautarwa ne lighairillahi ga wani Allah wannan haramu ne kaman abdu umara abdu shams kaman abdu ibrahim da sauransu wannan baya dacewa sai dai in ya zamanto kamar irin su abdul muttalib ne kamar yadda ibn hazm al-zahiri Allah ta'ala ji kansa da rahama wato ya faɗa al-thaniya mas'ala ta biyu a cikin wannan babe tafsirul aya wato bayani game da abin da ya shafi wannan aya ta cikin suratul a'raf فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون wato idan mutum yana so ya kashe ishirwar shi game da abin da ya shafi sharhin wannan ayar sai ya koma cikin tafsirin ibn kathir al-thalitha mas'ala ta uku anna hadha shirka wato haƙiƙa wannan shirka wanda Allah ta'ala ce ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ko ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma fi mujarradi tasmiyati wato cikin tsagwaran ambatan suna ne kadai shirkan da suka yi shine sun ambaci dan da suka samu karuwar da suka samu Abdul Hadith lam tuqsad haqiqatuha wanda ba a nufin haƙiƙar ita wannan sunan da aka yi wato ba wai haƙiƙanin shirka ɗin suka yi ba ba suna nufin cewa bawa ne na iblis shi wannan yaro a'a saboda dai a huce guri da iblis ɗin yake so shi yasa suka rasa wannan shirka ce fi ta'a laysa shirkan fil ibada amma wannan kamar yadda muka faɗa shine ana koma ne zuwa ga haka lokacin da ya zama to nassi ya tabbata الرابعة مسألة تهدو أن هبة الله للرجل البنت السوية wato haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mutum yarinya wanda take mai daidaitacciyar halitta wannan minan ni'ami yana daga cikin ni'imomi to amma anan za mu ga cewa a cikin ba mu ai ba inda aka yi magana akan akan yarinya ko to ya- ya kawo abin da ya shafi albint saboda larabawa ba abin da suka fi kyama kamar a ce an haifa mutum ya mace idan aka ce an haifa mutum ya mace har ma zama a fadar da yake fa- yake fasawa sai an ɗankon biyu abin ya dan lafa mun gane da kyau saboda irin in ya zo shi fada za a yi ta jan shi wanda ce "He, gare surkumi wanda ya ce ne ta su dole balla saboda kaman su suna ganin cewa mace ba za ta kare wa mahaifinta faɗa ba idan aka zo za a tafi yaƙi ba za a tafi da ita ba idan aka zo aka ci musulmi yaƙi idan aka ci su yaƙi za a kwashe mata a matsayin ganima ne shi yasa su suna jin takaicin a ce mutum an haifa mai ɗiya sai ya zamanto ɗiya mace a wajen larabawa a lokacin jahiliya aibu ne wanda yake mai girma kamar da alkur'ani ya haka yato ko wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkum wato a lokacin jahiliya idan mutum aka haifa mai diya mace ya tawara min alqawmi wato yan fada shiga baki ɗaya labiya yake zuwa yi yayi abun kunya saboda kowa ba zai gaya mai abin kirki ba musamman yana da abakan wasa za su je sulkumin ban za su sulkumin wahi kai a haka shi kai ba namiji bane sololo to sai zaman to yana jin kunyar a ce matan shi ta hidiya sai ya zama to ɗayan uku ne dama li kulli abi bintun yura'i shu'ulaha thalathatu asharin idha humida siru fa qabrun yuwariha fa baytun yukinnuha fa khidrun yukinnuha fa qabrun yuwariha wa khairuhum al-qabru wani abdul abdullahi ibn zahir ko na makamancin sa yayi baici guda biyu akan abin da ya shafi a lokacin jahiliya idan mutum aka haifa mai diya mace ɗayan uku ne amma dai fa khidrun yukinnuha ya zamanto a mata wata darbu a mata wata darbuka a mata wani zaure a gida kada a barta ta fita kar ma a san da diya mace a gida bai kenan ko kuma miji a mata aure ba a garin ba ita can nesa mama ya fiye ce mata kar ki kara zuwa gida na mun raba kaya da ki ko kuma ya kashe ta a mata kabari fa khairuhumul qabaru a lokacin jahiliya abin da ya fi alkhairi shawarar shi ne saboda in aka binne ta a cikin ƙasa dai shi kenan ba zancen ma matsalar asiri ya tono wannan shi ne abin da suke da kwai na aƙida maras kyau game da abin da ya shafi mata to sai ce to allah ta'ala ya bai wa mutum ɗiya mace mai daidaitacciyar halitta wannan nema ce wanda take mai girma to fa ma baluka kuma ga namijiwa idan namiji ne kenan yanzu ba a ma maganar to ya mace ma idan Allah ya baiwa mutum ya kamata ya rike ta da hannu biyu saboda la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a kada ka ce Allah ya baka da namiji ka roki Allah ya baka nagari la Allah wani lokacin Allah zai baka diyan maza zungur diya 20 diya 10 15 18 duka maza ne amma kuma Allah ta'ala sai ya cire musu tausayinka daga zuciyarsu sai zama ta kowa a ciki nafsi nafsi yake ba wanda ba wanda bai fi karfin abin hannunsa ba ba wanda za ga ba shi da rufin asiri amma saboda ba kai ba ne a gabansu ajandarsu ‘ya'yansu da matansu sai da to gashi ɗiyan naka maza ne kana alfahari da ɗiya maza kai ai da lokacin da akwai wani shi Allah ya ba shi ɗiya maza da yawa sai zama wata rana an yi aihuwa a gidan shi ya zo shi yana gaya wa abokin shi wala mun samu karuwa a gidan shi kenan sai abokin nashi yake cewa mu ko su kawai heran shi ya baci jaye ba ka sani ba dama abin da ake aiwa mun ne bayan wada ishe bayan ba ka sani ba abin da ake aiwa to sai zama to in Allah ta'ala bai wa mutum diya mace ta gari ko diya mace ta gari wato ita kadai ce amma sai ka gani ga baki dai kafi wancan shi mai diya ashirin kin maza saboda ka roƙi ta gari ka roƙi na gari ɗaya na gari wannan nagarin zai iya zamantowa cikin mace zai iya zamantowa cikin maza cikin mata cikin maza duka za a iya samu kuma za ga cewa abubuwan da ma wannan take tabbatarwa yau da gobe take tabbatarwa shine mace ta fi tausayi sama da namiji mun gane da kyau da haka idan bawa Allah ta'ala ya bashi karuwa ta diya mace sosai yayi sujudu shukr ya gode wa Allah saboda diya mace ba ba abar yadawa bace الخامسة مسألة تبير ذكر, ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة magabata na ƙwarai sun ambaci bambancin da yake tsakankanin ashirk fi ba'a da kuma ashirk fi ibada na wadda duka wato ya faɗi wani ya kawo wannan matsala ce saboda duba da cewa wato wannan waɗannan asar din sun tabbata a wajen shi na
باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن, وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها wannan babin shi kuma zai sanar da mu fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce al'asma'ul husna sunaye waɗanda suke mafiya kyawo sun tabbata lillahi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wato Allah tabaraka wa ta'ala dukkan sunayen shi gabaki ɗayansu sunaye sunaye ne waɗanda suke mafiya kyawu ba wai masu kyawu ba ma mafiya kyawu alhusna mafiya kyawu fad'uhu biha dan haka idan kuka tashi roƙon Allah ku roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayen shi waɗanda suke kyawawa da siffofinsa waɗanda suke maɗaukaka lokacin da za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kowane suna za a ga cewa akwai wata ma'ana wanda yake ɗauke da ita wanda soban shi ba ya ɗauke da wannan ma'ana da kana so ka ce Allah ya ji kanka ya rahamce ka sai ka ce ya rahmanu irhamni ya rahmanu irhamni kana so Allah ta'ala ya arzuta ka ya razzaqu urzuqni kana so Allah ta'ala ya tafsasa maka ya latifu ultuf bi mun gane da kyau wannan to sai ka doki sunaye na Allah ga suna suna da yawa fad'uhu bi ma yake alayhi salatu wassalam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid Allah tabaaraka wa ta'ala yana da kai sunaye 100 ba daya 99 100 ba daya dukkan wanda ya kiyaye su ya fahimci ma'anarsu zai shiga aljanna to waɗannan al'asma'ul layar husna ɗin nan guda ɗari ba ɗaya wanda ya zo cikin hadisin tirmidhi wannan ba da inganta hadisin ba akwai sunayen da ba su tabbata ba cewa sunaye ne na Allah kamar irin su ar-rashid wanda bai tabbata ba suna ne na Allah ta hanya wanda take ingantacciya irin su al-jalil bai tabbata ba suna ne na Allah ta hanya wanda take ingantacciya kuma za mu ga akwai irin sunayen da a cikin wannan kin hadisin babu su wanda kuma sun tabbata a suna ingantacciya suna ne na Allah irin alhakam mun karanta kwanan nan suna ne daga cikin sunayen Allah inna Allah huwa alhakam wa ilayhi alhukmu falima tukuna bi abil hakam faqala inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in atawni fa hakamtu bainahum faradiya kila alfariqain faqala ma ahsana hadha fama laka min alwuld qala li shuraihun ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح حديث أبو شريح wanda mun karanta wanda Abu Dawud ya fitar da shi ko wannan hadisin ya inganta amma babu alhakam cikin waɗannan sunaye guda 100 ba daya sai kuma ga asittir sittir ba sattar ba nan da kyau sittir yake ba sattar ba sunan Allah asittir abdus sittir ba sattar ba akwai bambanci tsakankanin sittir da sattar sittir wanda aka ma yake alayhi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi in gata ce inna Allah hayyun sittirun sittirun an gane da kyau ya sittiru usturni bi sitrikal jamil an gane da kyau ba za ka ce ya sattaru ba ya sittir wata rana ana daga cikin wato kayan shan dariya wanda suka faru da albani albani wata rana yana tafiya a cikin mota sai aka ɗanyi hatsari albani yana ƙasa sai ya faɗi da ya faɗi sai mutane suka suna ya sattar ya sattar ce lalala ulu ya sittir saboda wato ya nuna musu cewa ya da hankali shi ya sittir ya sittir lisa sattar mun gane da jau to akwai irin sunayen da babu su a cikin wancan waɗannan sunayen guda ɗari ba ɗaya wanda suke cikin turmizi wanda kuma sun inganta a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu kamar yadda kuma cikin wannan guda sunayen guda ɗari ba ɗaya na nan akwai sunayen da ba su tabbata ba mun gane da kyau na'am shine ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da su wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku bar waɗanda yulhiduna fi asma'ihi suke bauɗewa cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. Wato al'ilhad shi ne karkacewa, bauɗewa ga yadda ya kamata su bi santa hanya, amma kuma su ce ba sa bin hanyar tara ɗaya za su bi. Irin a ce gwani ka san hanya sai dai ka bi ratse. To su sun san hanyar abba kuma suke bin ratse. to ka bar dukkan waɗanda za su zamanto suna bankara ayoyi da hadisai na ma'aiki a gwargwadon son zuciyarsu gwargwadon yanda zai kare musu tukunyarsu da sauransu zaka rabuna abi hatim ibnu abi hatim wato ya ambato asar daga abdullahi dan abbas a cikin tafsir dinsa yulhiduna fi asma'ihi wato waɗanda suke bauɗewa suke karkacewa cikin sunaye na allah shine yushrikuna suke hada bautar wani da Allah a cikin sunayen na Allah suke yin shirka a ciki wa anhu ya zo dai daga Abdullahi dan Abbas sammul lata min al-ilahi wato mushrikai sun ciro sunan Allah ta'anifi ne na al-ilah wal uzza min al-aziz sun ciro al-uzza daga al-aziz wato suka ce Allah yana da kai mu'annas shine Allah allat al-aziz al-uzza al-mannan al-manat gane da kyau to wannan kaga anan sun ilhadi ta yanda suka ciro sunan allata daga Allah da kuma al-uzza daga al-aziz da kuma al-manat daga al-mannan wa anil a'amash wato amso daga Sulaiman ibn Mihran al-Kufi al-Imam al-A'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha wato yulhiduna fi asma'ihi wadanda suke yin ilhadi suke baudewa cikin sunaye na Allah sune yudkhiluna fiha suna shigarwa cikin sunaye na Allah ma laysa minha sunayen da ba sa daga cikin sunaye na Allah ma'ana yudkhiluna fi asma'illahi ma laysa min asma'ihi suna shigarwa cikin sunaye na Allah abinda ba sa cikin sunaye na Allah din. Na'am.
فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة الوعيد لمن ألحد نعم فيه مسائل wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su al'ula matsala ta farko isbatul asma'i wato tabbatar da sunaye ga Allah subhanahu wa ta'ala lillahi asma'un amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kanshi da waɗannan sunaye a cikin alkur'ani ko kuma farin jakada sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da waɗannan sunaye a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya shine tabbatar da sunaye ga Allah subhanahu wataala athaniya mas'ala ta biyu kaunuha husna wato kasancewar waɗannan sunaye na ubangiji subhanahu wataala sunaye ne waɗanda suke mafiya kyawu sunaye ne wanda kowane suna cikin waɗannan sunayen suna ne wanda yake mai kyawu yana ɗauke da wato ma'ana wanda take mai kyawu lokacin da bawa zai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da wannan sunan to sai ya ga wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatarsa al-thalitha mas'ala ta uku al'amru bi du'a'ihi biha wato umarni wanda ya zo shi daga Allah subhanahu wa ta'ala game da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunaye to yana daga cikin abubuwan da za su sa bawa ya zamanto addu'arsa ta zamanto amshashiya shine a ciki ya zamanto yayi tawassuli da sunaye na Allah kaga cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihu Muslim hadisin da ya tabbatar mana da cewa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambata mutumin da ya zamanto sharuɗa na amsa addu'a sun tattara da shi sun cika a tattare da shi amma sai aka same shi abincin shi da abin shansa da tufafinsa duka haramu ne mun gane da kyau ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغوثي بالحرام فأنا يستجاب لذلك wato wajen roƙon Allah sai ka yi ta tsantsanta wato tauhidi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sauran sunaye na Allah musamman kaga ya hayyu ya qayyum wato ita ce addu'ar da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kwanyana yi ana gobe za a yi yakin badar addu'ar da mala'ika wato a Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace sau uku yana tarar da ma'aiki a cikin daren nan amma duka kawai abin da yake tarra shi yana faɗa kawai ya hayyu ya qayyum yake faɗa wanda kaga wani yana daga cikin sunaye na Allah wanda al'azam ne irin su ya zar jalali wal ikram sunan da yawa a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sai mutum ya ta tawassuli da su akan Allah tabaraka wata'ala ya biya mishi bukatunsa da kuma bukatun yan uwan shi musulmai arabi'a mas'ala ta hudu tarku man arada min al-jahilin al-mulhidin wato watsi ga dukkan mutumin da ya bijire ya kau da kai minar jahilina wato daga cikin waɗanda suke jahilai ne waɗanda ba su fahimci sunaye na Allah ba waɗanda ba su fahimci girma na Allah ba almulhidina waɗanda suke bokara ayoyi na alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki waɗanda suke bauɗewa game da karantarwa ta Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhamisa mas'ala ta biyar tafsirul ilhadi fiha wato bayani game da abin da ya shafi al'ilhad a cikin sunaye na Allah al'ilhad a cikin sunaye na Allah kamar yadda suleiman ibn mihran al'amash wato ya fada ya ce shi ne yudhiluna fi asma'ihi ta'ala ma laysa minha suna shigarwa cikin sunaye na Allah sunayen da ba sunaye bane na Allah wani na yana daga cikin al'ilhad wanda wannan ba wai shi kadai bane al'ilhad ka ɗoki suna na Allah ka ba shi wata ma'ana wanda ba ita Allah da manzon shi sallama suka ba shi ba wannan shi yana daga cikin al-ilhad sannan kuma ka shigo da waɗansu sunaye ka ba su cewa sunaye ne na Allah ba tare da Allah shi ya ambaci kanshi da waɗannan sunayen ba ba manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da su ba a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya wannan shi yana daga cikin al-ilhad na'am sai asadisa ce ne asadisa eh asadisa din ai mu ba mu da shi
ai na batan idan da akwai na gama tafi.
Asadisa, na'am, ko akwai wanda ya kawai. Na'am, asadisa wa'idu man alhada. Eh, kware kuna. Asadisa, mas'ala ta shida a cikin wannan babe shine wa'idu man alhada, wato narko na azaba ga dukkan mutumin da ya zamanto yana bauɗewa game da abin da ya shafi sunaye na Allah sai yi zauna ma kanu ya abudun kamar da Allah ta'ala faɗa ku tana ga za mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi akan babu la yuqalu assalamu ala Allah abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Assalamu alaikum.